الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد بن عبد الله تعالى الولد المسجلين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yadda da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan almuru na laraba shida ga watan jumadar ula hijira alif da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da talatin ga watan nuwamba miladiya dubu biyu da ashirin da biyu muke sa ran ɗorawa a cikin karatunmu a littafin al-irshad irshadu lil basair wal albab littafi wallafar الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة kuma wannan shine majalisi na biyu a cikin wannan littafi mai albarka za mu tashi a babi na farko a bayan karatunmu a wancan mun yi mukaddima ne yau za mu tashi ta farkon babi a wanda yake da alaka da tsarki kamar yadda muka sani littattafan na fiqhu suna farawa ne da babin tsarki ko littafin tsarki ko fasalin tsarki ya danganta da irin tsarin littafin to kamar yadda malam ya gaya mana a mukaddima cewa ya tsara littafin ne akan tambayoyi da amsa don haka za mu ga masahilin zai rika kawo su ne a cikin tambaya kuma ya gaya mana tambayoyin tambayoyi ne waɗanda suke dunkulan abubuwa da yawa amsoshin kuma sukan zo daki daki da bayani filla filla hukumul ma'il mutaghayyir hukuncin ruwa wanda ya canza ruwa wanda ya canza idan za a yi magana akan tsarki to farko ana farawa da ruwa ne kafin ma a shiga magana akan masail na tsarki ana fara magana akan ruwa ne saboda da shi ne ake tsarki asali da haka malam zai fara magana akan ruwa to amma in an ce ruwa kowa ya san ruwa don haka ruwa da sunan ruwa ba matsala ba ce shi yasa malam yace hukumul ma'il mutaghayyir matsala da tattaunawa tana cikin ruwa ne wanda ya canza amma ruwa yana nan a ruwansa ko ruwan sama ko ruwan rijiya ko ruwan kogina nan a ruwansa ba matsala shi ne ruwa shi ne na sha shi ne na wanka shi ne na alwala shi ne na tsarki shi ne na wankan gawa shi ne na shi ne dai ruwa kawai amma idan ruwa ya jirkita ya canza saboda wani abu ya shige shi to wannan shine matsala take tashi a kansa kuma shi yake bukatar tattaunawa to shi sa kai tsaye malam sai magana akan alma'ul mutaghayyir da haka duk duk abubuwan da malam zai kawo karkashin wannan babi magana ne akan ruwa da ya canza ruwa da bai canza ba ba matsala ba mala yace su'al tambaya tambaya ta farko kenan ma hukumul ma'il mutaghayyir menene hukuncin ruwan da ya canza menene hukuncin ruwa wanda ya canza aljawabu amsa mala yace wa billahi tawfiqi ومنه أستمد الهداية والإصابة inda wani ta ce amsa ta farko to sai ya fara da mika lamuransa ga Allah wa billahi tawfiq dacewa wannan na Allah Allah shi ake dangantawa dacewa domin shi ne mai datarwa Allah shi ne abin dogara wajen neman dacewa wa minhu astamiddu al-hidayata wal isaba kuma daga gare shi astamiddu ay astaqlibu daga gare shi nake neman al-hidayata shiriya wal isabata da dacewa nan shiriya wato abinda shiriya take nufi a nan shine ɗoruwa akan tafarkin daidai wajen amsawa al'isaba dacewa da daidai wajen amsawa mala yake dukulu tahta hadha su'ali anwa'un kathiratun wa afradun muta'addidatun lakinnaha tandabitu bi umurin mala yake dukulu tahta hadha su'al karkashin wannan tambayar yadkhulu anwa'un kathiratun nau'uka na ruwa da yawa za su shiga cikin karkashin wannan tambaya me hukuncin ruwa wanda ya canza karkashin wannan tambayar yace nau'uka na ruwa nan anwa da yake nufi anwa'ul miya nau'uka na ruwa kathiratun da yawa za su shiga cikin wannan tambayar domin ruwan da ya gauraya to ya danganta da da me ya gauraya da haka abin da zai shiga ya gauraya shin nau'i ne da yawa kisa yake nau'i da yawa kala da yawa na ruwa za su shiga domin duk abin da aka buga maka misali da shi cewa ya canza ruwa to yana ciki wa afradun muta'addida da ɗaiɗaiku na ruwa muta'addida wato daban-daban za su shiga cikin wannan zancen ɗaiɗaiku na ruwa bayan nau'uka sannan ɗaiɗaiku na ruwa muta'addida daban-daban za su shiga cikin wannan tambaya lakin na hazai dai dukkan su gaba ɗaya fa mala ya ce tambabitu a sa iya dunkuluwa suna dunkuluwa bi umurin da wasu al'amura kamar haka in ka ji an ce maka asaf ko al-indibab shine wato takura abu da yawa karkashin karamar fahimta idan aka yi wani lafazi da zai kunshi abubuwa da yawa to wannan lafazin ya yi ya zama ya zama zabti na waɗannan abubuwa da yawa to sai mala yake cewa sai dai dukka nau'ukan da bambance-bambancen ruwayen dukka suna tattaruwa suna dunkuluwa bi umurin da al'amura masu zuwa yanzu zai biya fayyace maka me yake nufi da anwa'un kasira da afradun muta'addida ya aka yi ruwa zama anwa kasira min haithu taghayyur da afradun muta'addida ya zama daban-daban to shine duk misalin da zai buga maka ruwan da ya gaure da kaza ruwan da kaza ya shige shi ruwan da kaza ya same shi ruwan da kaza ya same shi an gane ko da haka shi sana ce muku matsalar duka ana magana ne akan gauraya ruwa in bai gaure ba a matsala ba ce ba. Malam ya ce, Ammal ma'ul ladhi ta zayyara launuhu, nan umur ɗin mana ya kawo su kamar guda hudu, al'amuran da ya ce tambayar za ta tattara a cikinsu ya kawo su guda hudu. Na farko, ammal ma'ul ladhi ta zayyara launuhu, au ta'amuhu, au rihuhu bin najasati. Malam ya ce, amma ruwan da ta gayyara launuhu kalarsa ta canza aw ta'amuhu ko ɗanɗanonsa aw rihuhu ko ƙamshinsa bin najasati da najasa fa huwa najisun wannan ruwan najasa ne bil ijma'i qalilan kana aw kafiran da ijma'in malamai ko kaɗan ne ko da yawa yanzu anan akwai abu guda biyu abu na farko shine yanzu wannan dabti na farko da malam ya kawo yanzu yana haska mana me ake nufi da canzawa ruwa ashe ruwa yana da kamanni wanda in an yi maganar canzawarsa to wannan kamannin ake dubawa ruwa yana da kala kalar ruwa ruwa yana da ɗanɗano ɗanɗanon ruwa ruwa yana da ƙamshi kamshin ruwa in ka sassara baka ji komai ba to shine kamshin ruwa in ka ji ya ma wari ko ya ma ɗoyi ko ya ma kamshi ya canza daga yadda kasan ruwan an sunsuna to shine ya canza daga daga kamshinsa kenan waɗannan al'amura guda uku waɗannan al'amura guda uku su ne ake cewa siffar ruwa siffofin ruwa guda uku to idan ya tasirantu da ɗaya ko wata siffa cikin siffofin nan ta tasirantu da wani abu to shine ake cewa ya gauraya to gaurayar ce masa'il ne daban-daban mu bi a hankali mu ga gaurayar dai yanzu mu fahimci idan siffarsa ɗaya cikin ukun nan ta canza daga yadda aka saba to ya fita daga ruwa mutlak ya shiga gaurayar da ake magana a kanta to amma gaurayar tana bukatar nazari tana bukatar ilimi domin ba kowace gauraya ba to shine malam sai ya fara da gauraya ta farko gauraya da najasa to gauraya da najasa nan malam sai yake najasa bai ce maka da fitsari ba ko turoso ko da jini a sai yake kawai najasa to kaga can da yake maka afradun muta'addida abin da yake nufi kenan in ya gaure da fitsari wannan ruwa ne da ya gaure da fitsari in ya gaure da jini wannan ruwa da ya gaure da jini idan da mushe ya gauraya ruwa da ya gaure da mushe amma duk in ka tara sunan su najasa so in ka hada su a cikin ma'anar najasa ka gama da wannan afrad muta'addida din wannan daga cikin ma'anar dabti kine ka in ka tara su a sunan in abu ya tabbata ya zama najasa to kawai sun shiga cikin sunan najasa yanzu dan a dunkule maka maganar wuri daya ba sai an tsaya ana ma fatawar kana tambayar to me hukuncin ruwan da ya gaure da jini to me hukuncin ruwan da ya gaure da da da da fitsari to me hukuncin a ce maka ai dai najasa ne in ya gauraya da shi kuma yayi tasiri ku gane yayi tasiri a ɗayan sifofinsa idan bai yi tasiri a ɗayan sifofinsa ba fa to ba a washe hukuncin gauraya fahimci wannan ko da najasa ne ba a bashi hukuncin gauriya to da yaya ma za a san cewa najasa ta shiga ciki sai wanda ya gani ne ba ba a bashi hukuncin gauriya shi yasa matsala ce ta sabani tsakanin malamai amma galibi jamhurin malamai sun tafi akan cewa makaruhi ne amfani da shi idan akwai wani ruwan da najasa ta shiga ciki amma bata mata tasiri ba to mu kuma a karatunmu da muke yi yanzu abin da nake so mu fahimta shine baya daga cikin ruwan da ya gauraya ba mu magana a kansa najasa ta shiga ciki amma bata canza ɗanɗanansa ko launinsa ko ƙamshinsa ba to bai gauraya ba shikenan yana can cikin alma'ul mutlaq amma idan ta canza ɗanɗanansa ko ƙamshinsa ko kalarsa kuma najasa ce to ruwan shi ma ya zama najasa fa huwa najisu fa huwa najisu ba fazancan fa huwa mutanajjisun ba a fa huwa najisun shi ma najasa ne ruwa mala yace bil ijma wannan babu sabani kalilan kana au kasiran ruwan nan kaɗan ne ko da yawa to nan a gane abin da yake nufi da kaɗan ko da yawa domin akwai mas'ala da take magana akan idan najasa ta shiga ruwa bata canza shi ba idan kaɗan ne makaruhi ne amfani da shi ma a wujudi gairi idan da yawa ne kuma ba za ta mata tasiri ba to wannan ana maganar fa najasar da bata canza masa kamanni ba ne mun gama da wannan najasa nan kalilan au kasiran da malai yake nufi kaɗan ɗin da najasa ta canza shi ko kuma mai yawan da najasa ta canza shi da haka bil ijma najasa ne wannan ruwan bil ijma ya zama najasa sai wannan mun samu dabti na farko dabti na biyu yace wa ammal ma'u alladhi taghayyara bi muksihi amma ruwa wanda ya canza bi muksihi sanadin zamansa wa tuli iqamatihi ko tsawon zamansa fi makarrihi a makwancinsa au taghayyara bi mururihi ala tahirat ko kuma ya canza saboda wucewarsa ta kan abubuwa masu tsarki au bima ya shukku saunuhu anhu ko kuma ya canza da abin da kiyaye shi daga shi zai wahala ya shukku saunuhu anhu kiyaye shi daga shi daga wannan abin zai wahalar as-sawm shine al-hifd al-ihtifaz kiyaye shi daga wannan abin zai wahalar wa bima huwa min al-ardi ko ya gaure da abin da shi ma ƙasa ne ka tsiniha kamar yumbunta wa turabiha da turbayarta fa hada wannan ruwan tahurun mai tsarkakewa ne a yaran fiqh idan an ce tahur ya wuce tsahir ya shiga martaba ta gaba tsarkakewa tahurun mai tsarkakewa ne la karahata fihi ba ko karhanci cikinsa kaulan wahidan mana yace kalam wahid kuna wani shago ko to anan ku diba abinda mala yace a dabti na bi mala yace ruwan da ya gauraya bi mukfihi saboda zamansa wurin da yake zaune ne sai sai ya canza shi kamar gansakuka ko tsatsa wa tuli ikamatihi da tsawon zamansa duk kusan abu ɗaya ne zamansa da tsawon zamansa a wuri fi makarrihi a makwancinsa nan yadda yake zama nan matabbacinsa da ya daɗe a wajen sai tasirantu ko ya yi tsatsa a drum ne ko kuma ya gansa kuka sai ya yi hamaminta ko ya yi kalata ya yi kore ko kuma ya yi kalar baki-baki saboda wurin akwai tozali akwai kwalli ko na makamancin haka wurin ne yake haka makwancinsa ne au ta zayyara bin mururihi ala tahirat ko kuma wucewarsa ruwa ne mai gudu amma gurin hanyar wucewarsa akwai wasu abubuwa sai dai masu tsarki ne sayoyin bishiya ne misali ko kuma ko kuma kanwa ce ta ƙasa a wajen ruwan yana wucewa ta wajen sai zama in ka tare shi a gaba sai ka ji ɗacin saiwa ko ka ji baurin saiwa ta bishiya ko kuma ka ga bakin tozali da ya wuce kansa ko kuma ka ji ɗanɗanon kanwa da ya wuce kanta wannan har gudanar ruwan ne mai wannan abin sai zama ba a makwancinsa abin yake ba a hanyarsa ne abin yake amma sai yana masa tasiri da karshen an tare shi sai a ji wannan abin aw bima yashukku saunuhu anhu ko kuma sai ya gaure da abin da raba kiyaye shi daga wannan abin abu ne mai wahala ruwan kogi sai ka yana hamamin kifi ruwan kogi yana hamamin kifi ba zai yi ba ko yana ɗanɗanan gishiri ba za ka raba shi da wannan ɗanɗanan gishirin ba ba da za ka raba shi da shi wa bima huwa min al-ard ko kuma da abin da dangin kasa ne min al-ard dangin kasa ne wannan abu sai ya ce ka tsini ha kamar yunkunta tabo ne eh rijiya ce kasanta akwai tabo in an jawo ruwa sai a ji hamamin taɓon ko kuma a ga yayi baki na tabo wa turabiha ko turbayarta akwai farar kasa ya ta aka yi sai ya zama ruwan da yake bugowa yanzu yana gaurayuwa da ainihin jar ƙasa take ƙasar rijiyar ko kuma farar ƙasa take ƙasar rijiyar an jawo shi a kan shi fari ko ja ya gaure da wannan ƙasar to wannan ƙasa ce wadda yake bugowa daga cikinta to dukka wannan canje-canjen mu fahimta da abin da yake makwancin ruwa da abin da ruwa yake haifansa da abin da ruwa yake bi ta kansa da abin da tare suke da ruwa ba ka iya raba su kamar kifi karnin kifi a nan a kogi kenan da abin da da abin da da abin da da abin da ƙasa ce da ruwan yake kwance a kanta kamar yasan rijiya duk waɗannan abubuwa ka sani cewa ƴan uwan ruwa ne tare suke da ruwa da haka canzawar launinsa ko ɗanɗanansa ko ƙanshinsa da su ba zai masa tasiri ba fa hada tahurun wannan ruwan yana nan a yadda yake yana nan a yadda yake ba a jawo ruwan rijiya a ganshi fari a ganshi da farar ƙasa saboda ya sa aka yi a ce ba zai alwala ba me yasa ai ƙasa ce tare suke wannan ba ba zai yi ba babu wata matsala ai kun ga sahabban da suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da hukuncin alwala da ruwan kogi sai ba su izini ya ce huwa tahuru ma'uhu amma abin tambaya a nan shine me ya sa su yin tambayar ba su san ruwa ba ne sun san ruwa ne kuma suka ce masa kunna narkabul ma'a wa laysa ma'ana illa al-qalilu min al-ma'i afanatawadda'u bi ma'il bahri ya ma'aikin Allah mun kasance narkabul bahra mun kasance muna hawan kogi muna hawan kwale-kwale muna hawan jirgin ruwa walaita ma'ana illal qalilu min alma amma sai zama ruwan da muka ɗauko na gora akan wayi gari saura kaɗan saboda suna kamar sati akan ruwa to sai zama ruwan da suka yi da suka yi guzurinsa na gora suna sha suna alwala suna sha suna alwala mai janaba yayi wanka har a zo a wayi gari saura kaɗan kuma da saura kafin su je bakin gaba tambayar su anan shin wannan kadadin da ya rage ma iya barinsa dan sha saboda shine zai shawo idan alwala ta zo kuma ko wanka mu yi amfani da na kogin saboda shi ba zai shawo ba akwai ɗanɗanon gishiri akwai hamamin kifi don haka ba suna tambayarsa akan ruwan kogi ba ruwa ba ne shubuha suke da ita yana ɗanɗanon gishiri yana ƙarnin kifi kuma har ma sun kyamace shi a sha ba zai shawu ba sa iya alwala da shi kun ji hikimar tambayar tasu sai ce huwa tahuru ma'u ɗanɗanon gishirin ba na abu ne ai hamamin kifin ba wani abu bane dandanan gishiri a makwancin sa yake hamamin kifi ba za ka iya raba ruwan kogi da shi ba don haka baya raba shi da siffarsa ta tsarkakewa wa tahuru ma'uhu ruwansa mai tsarkakewa haka wannan sai ya sirranta mana cewa ashe dukkan abin da ba za a iya raba ruwa da shi ba ko kuma ruwa yake haifansa ko yake makwancin ruwa ko yake magudanar ruwa to wannan baya canza wa ruwa sunan ruwa kuma baya la yaslubuhu tahuriya baya cire wa ruwa siffar tsarkakewa kuma ma mala yace la karahata fihi ko karhanci babu qaulan wahidan mala yace magana daya ba tsabani dabti na uku wa amma al-ma'u alladhi taghayyara bima la yumazijuhu mala yace amma ruwa alladhi taghayyara wanda ya canza bima la yumazijuhu da abin da baya cuduwa da shi ka duhunin kaman mai wa nahwihi da makamancinsa fa huwa makruhun ala al-madhhab malan yace makaruhi ne ala al-madhhab a madhhaba wace mazhaba ambaliya makruhi ne amfani da shi a mazhaba sai ce ghairu makruhin ala alqawl sahih amma zance ba wanda yake mai inganci ba makaruhi bane wani irin ruwa ne wannan malam yake nufi da shi ruwan da taghayyara ya canza bima la yumazijuhu da abin da bai cuɗanya da shi ba ya za a iya canza da abin da bai cuɗu da shi ba sai ce ka duhunin kamar mai yanzu idan mai ya shiga ruwa yana curuwa da ruwa yana samansa gashin za a ga maiko a samansa amma fa bai cudu da shi ba domin idan an ce cuduwa shine ƙasansa akwai tsakiyarsa akwai samansa akwai ta ko ina wannan abin da akwai shi a cikin ruwa ya shiga ya ya gauraya shi shi kuma mai sama yake hawa yanzu wannan la yumaziku baya cakuduwa da ruwa irin wannan ne almutaghayyiru bil mujawara ruwan da ya canza da mujawara makotaka makotaka ruwa ne a gora aka saka shi a jaka jakar kuma akwai turare turaren sai ya fashe da ya fashe sai gora ta tasiranci da ƙanshin turaren da aka buɗe ruwa aka kurɓa sai aka ji ƙanshin turare ki aka shanshana aka ji ƙanshin turare ki wannan ta gayyara bi ma la yumazijuhu ya daure da abin da bai cuɗu da shi ba gane ko ta gayyar me yasa muka ce ya gauraya ƙanshin sa ya canza to amma abin da ya abin da ya canza shi ko bai gauke ta kudu da shi ba to duk irin wannan ruwa malam yace yace zance mai inganci shi ma mai tsarkakewa ne dan kaga mai kwaro aka wallahi ka baka da matsala ba wata matsala kaje na kashin turare ba turare ne ya shiga ciki ya gaure ba ko yana ko fetur jarkar fetur din an jijjige ta sakatare ire da kuke a mota an jijjige an jijjige ta bushe ma aka sa ruwa aka sa a mota in an zuwa lola sai a ji warin fetur fetur tun baya cikin ruwan mujawara ce makotaka ce makotaka ce ta canza shi to wannan warin fetur din ba zai hana alola da ruwan ba bai tsaka kewa ne ko jarka ma ba wata fetur din ba ce amma saboda tsohuwar mota ce tana warin fetur mota har ya zama ya tashi galatin ya tashi rance da warin fetur in ya ya ka sai a jikin warin fetur ba komai mujawara ce to duk gaurayar da ruwa ya yi makamanciyar wannan wacce wannan abin layu ma zikihu bai cakuɗa a cikin ruwan ba to wannan ruwa baki alaikum mai tsarkakewa ne amma shi ba kawalan wahidan ba ne yawwa a wajen jamhurin malamai ba shi iya maza ba ya ambata amma jamhurin malamai ma a wurin su makaruhi ne ba wani karanci a ciki domin yana nan a ruwansa malai ce li'annal karahata to kaji da suka ce makaruhin ne yace ai to ai azance mai inganci ba makaruhi bane ba wani zancen karhanci me yasa li'annal karahata saboda shi shi fa karhanci fa hukumin shar'iyyu hukunci ne na shari'a in ka ji an ce wajibi ka ji an ce mustahabbi ka ji an ce haramu ka ji an ce makaruhi wayannan abubuwan hukuncin shari'a ne mubahi kara ne saboda shi asali asali komai mubahi ne amma waɗannan hudun ba abin da yake tabbata da dalili shi mubah shi halal dalilinsa istishabul halal asali dalilinsa shine asali amma ba a cewa wajibi sai da nassi ba a cewa mustahabbi sai da nassi ba a samun haram sai da nassi ba a samun makaruhi sai da nassi da haka hukunci ne hukumin shar'iyyo wannan wannan kufai wannan wani wani wani datti ne wanda zai muku amfani a wani abu daban malam ya kawo shi ba shi ne yanzu ana ake magana kai ba amma dalili ya sa ya kawo shi shi da ka fahimta cewa duk yadda kaji an ce wajibi ko mustahabbi ko haramun ko makaruhi hukuncin shari'a ne wannan ba a yin su da ijtihadi sai da nasi to shikenan to yanzu malam zai lankayo jumhurin malamai ne yace li annal karahata hukmun shar'iyyu saboda ai in an ce karhanci hukunci ne fa na shari'a yahtaju ila dalilin yana bukatar dalili ba haka kawai ake cewa makaruhi da haka yanzu eh to mun ji ruwan da ya gaure da mujawara ko ruwan da ya gauraya bima la yumazijuhu kazzaiti wa duhuni da sauransu wa dasami da suke kawa a malikiya to mun ji an ce makaruhi ne amfani da shi menene dalilin da yasa ya zama makaruhi babu kawai sai ijtihadin a a ai wani abu ya shiga ciki tunda wani abu ya shiga ciki ya yi tasiri a launin sa kaza kaza kaza kaza kaza sai mu ce ya canza masa sunan ruwa ya canza masa sunan ruwa yanzu direba da ya dauko gala a mota ya zo ya baka za ka yi alwala ka haka da ka ɗebo da ka kurɓa sai ka ce masa yaya ruwan nan yake warin fetur baka ce masa yaya fetur din ya kaban fetur ba sai ka ce masa yaya ruwan nan yake warin fetur kaga ruwa ne yake warin fetur to ruwa ne kenan sai ya zama fetur ne ai da ne fita daga ruwa yawwa ya fetur din yake da ruwa yawwa kaga fetur ne asali aka ga alamar maiko maiko akan sai ce yaya ruwa a fetur din nan fetur din yake da ruwa kaga asalin sa fetur sai saboda karhanci hukunci ne na shari'a yahtaju ila dalilin yana bukatar dalili wala dalila alal karahati kuma ba wani dalili da ya zo ya nuna karhancin amfani da wannan ruwa malai ce wal aslu fil miyahi at-tahuriyya asali ko a ruwaye shine tsarkakewa wa adamul man'i da kuma wato rashin hani rashin hani me yake nufi da rashin hani ba a yi ba abin da ya hana amfani da shi asali a ruwa shine tsarkakewa da kuma rashin hanin amfani da shi ba abin da ya hana amfani da shi tunda ba abin da ya hana amfani da shi za mu ci gaba da amfani da shi sai an kawo mana dalili an gane ko fa man idda khilaf al asli wanda duk yayi da'awar sabanin asali fa alayhi dalil ya kawo dalili to kaga wannan shi yana daga cikin abin da ya kamata mu rika koya a ji a matsayi ka lungu a tana kawo dalilin abin da ba ka ba ka ya kamata ka kawo dalili ba ai ta sa ka kawo dalilai ba gaira ba dalili a wani dalili ai kai ka zo da hukuncin shari'a ni na ce ya halatta ba ta na ce wajibi ba na ce ya halatta a alwala da shi saboda ruwa ne kai kace makaruhi ne ni da kai wa ya zo da hukuncin shari'a wanda yace wanda yace ruwa ne ya halatta ai alwala da shi da wanda yace a'a makaruhi ne ai alwala da shi da ni da wanda ya ce makaruhi ne wa ya zo da hukuncin shari'a wanda ya ce makaruhi ne sai zo da hukuncin ne ai da asali na zo ni ban zo da hukunci ba da asali na zo na gama magana kai da za na halacci hukunci ne amma kara aka yi shi halacci shi yasa da aka zo aka yi al'ahkamu taklifiya guda biyar ina ji manya usul da aka zo aka yi magana akan al'ahkamu taklifa taklifiya guda biyar da wajibi da mustahabi can kuma haram da makaruhi wajibi da mustahabi suna karkashin umarni da haram da makaruhi suna karkashin hani shi kuma halal fa ba umarni bane ba hani bane an gane amma tun da asali Allah shine mai halatta abubuwa shi ya halatta da haka sai aka raba shi da su sai ya zama cikon na biya amma shi ana ce masa asali halal asali huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da ke ban kasa Allah ya ce ya halitta ne dan ku da haka asali halal ne to wanda ya zo ya ce abu kaza wajibi ne ya kawo dalili abu kaza haramun ne ya kawo dalili abu kaza mustahabbi ne ya kawo dalili abu kaza makaruhi ne ya kawo dalili abu kaza halal ne dama haka aka sani an gane ko yawwa da haka wala ji famanid da'a khilafal asli duk wanda yayi da'awar sabanin asali abin da aka sani na halal fa alayhi dalilu ya kawo dalili shikenan jama'a kiyaye wannan dabti na hudu yace wa ammal ma'ul mutaghayyir launu amma ruwa wanda launinsa ya canza aw rihuhu ko kamshinsa aw ta'amuhu ko dandanansa bitahirati da abubuwa masu tsarki da abubuwa masu tsarki yanzu mun gama wanda ya canza da najasa mun gama da shi wanda ya canza da abin da kayansa ne dama mun gama da shi wanda kuma ya tasirantu nan ya tasirantu ba canzawa ya ba wanda na ƙarshen da muka magana a kansa tasirantuwa kawai ya yi ya tasirantu da abin da bai cakuɗa da shi ba shi ma yana nan amma yanzu wannan ga wani abu wanda ya shiga cikinsa ya gauraya shi ya cakuɗa da shi ya gauraya shi ba najasa ba ba dolensa ba kuma ba irin wancan mai tasiri ba wannan shi shi cakuɗa da shi tagayyurun mumazijun canzawa ce mai cakuɗa ya canza launinsa ko ƙamshinsa ko ɗanɗanansa bi tsahirat da abubuwa masu tsarki kan za'afara ne kamar turare turare wani hauyi da makamancinsu ya shiga cikinsa ya gauraya ya yi ƙamshi jimala ya ce jimala nan ya ya dubi wannan wannan ruwan ta fiskoki guda uku ya ce idan kana tagayyuru yasiran idan canzawar ‘yar kaɗan ce, fa huwa tahurun ƙaunar wahidan, wannan ruwan mai tsarkakewa ne magana ɗaya. Ya canza, amma canzawar ‘yar kaɗan ce, ya za a gane cewa ‘yar kaɗan ce, shi ne alamun ‘yar kaɗan ce, shi ne a samu saɓani tsakanin mutum biyu. Kini, wannan kamar yana ƙanshin turare, sai ya tana ce ka ni ban ji an yi ba a hannunka bane ita kamar na ji kai gaskiya a hannunka ne ito to amma kuma to kaga wani alama ce ta karancin canzawa ku yi alwala ku kawai ba wata matsala ko kuma wanka ya shiga zai yi wankan janaba sai ya manta kafin ya wankan janaba sai ya ɗauki sabulu sai goga a jikinsa ya fara watsa ruwa sai tuna ashe zai wankan janaba kuma ya so ya fara da shi kafin ya yi wankan ya wankan sabulu ɗan hannunsa da ya sa da sabulu da waya a ruwan sai ya duba ya duba sai ya ga kamar akwai ɗan farfarin sabulu a ruwan haka to shin zai ya dawo ya wankan janabar a haka ko ku ruwa ya ɓaci sai mu ce a ai ɗan alamar sabulu ne bai zama ruwan sabulu ba ba zama ruwan sabulu bai zama ruwan sabulu ba to tunda ba ruwan sabulu ba ne ko ya ga kumfa a ciki amma bai riga zama ruwan kumfa ba to wannan canzawa ne yasir mala yace fa huwa tahur zai dawo yi wankan sa da jarabar shi ba matsala qaulan wahidan magana daya na biyu wa kadhalika in kana taghayyuru fi mahalli tatahiri hakan nan kuma idan canzawar ta kasance a gurbin tsarkakewan ne فهذا أو نحوه لا بأس به irin wannan ruwan ko makamancinsa babu laifi kamar yaya idan canzawar in kana taghayyuru fi mahallin tatahiri idan canzawa a gurbin tsarkakewan ne kamar yaya asalin ruwan da ya zo da shi a buta ba shi da komai ruwa ne amma hannunsa akwai loshin ko kuma akwai turare ya shafe jikinsa da turare yanzu zai yi alwala da ya haka da ya zuba ruwan a kai ruwan sai ya gaure da wannan lotion sai kamshi sai zama yana sa ruwan a jikinsa yana jin kamshin jikinsa duk yadda yake yana jin fuskar sama yana ta kuɗa jin kamshi ya san dole ruwan ya ɗebi wannan kamshin to ruwan da ya tasirantu ya tasirantu da abu mai tsarki a kan gurin tsarkakewan to wannan ruwan babu laifi a cikin mai ba ba komai ba komai ba komai wa in kana mutaghayyiru bi tahirati taghayyuran kaseeran ga na uku idan kuma ruwan da ya canza da abubuwa masu tsarki taghayyuran kaseeran canzawa ce mai yawa فهو طاهر غير مطهر على المشهور من المذهب malam ya ce ruwa ne mai tsarki amma ba zai tsarkake ba bisa shahararren zance a mazhabar hambaliya to wannan ita ce gaba mai tsawo ita ce ita ce gabar da malam yake ta lallabowa ya zo kanta gane ko yawwa ai mun ji ruwan da ya gaure da najasa mun ji matsayinsa ruwan da ya gaure da dolansa mun ji matsayinsa ruwan da ya gauraya da tasirin wani abu ba tare da ya cakuɗa da shi ba mun ji matsayinsa sai aka zo maganar ruwan da ya gaure da abubuwan da duk kauce-kaucen an zo kansu sukari an gane ko su gishirin gida an fahimta su turare su miya ta shiga cikinsa su sabulu su omo su waye abubuwa da ga sunan abubuwa na amfani na rayuwa duk su ake nufin su shiga cikin ruwa shi kenan to sai malam ya ce idan canzawa ɗan kaɗan ne ko an ga alama a launin ko an ji a ɗanɗanan amma canzawa ɗan kaɗan ne wani abu kuma mai tsarki ne canzawa ɗan kuma inda dasa ne aiko kaɗan ne ha na inda ya canza ko kaɗan ne da dasa inda ta canza amma ana magana akan abu mai tsarki ne to in dai canzawar yar kaɗan ce malam yake ruwa yana da lahiya-lahiya sannan fiska ta biyu malam yi magana akan hakan nan idan canzawar ta ta faru ne lokacin zuba shi a tsarkake da shi ko ko a tufafin ko a jikin ko a wurin da za a wanke din lokacin zuba shi ne ruwan ya gamu da abu mai tsarkin a wajen to canzawar da zai yi a sanadin zuba shi akan wurin da za a tsarkake ba zai cutar da shi ba an gane ko wannan ma to kun ga an iso na uku wajahi na uku shine ya canza ruwa wannan abin ya canza ruwa to sai mana yake cewa idan ya canza ruwan canzawa kuma mai yawa ta yadda launinsa ya canza ko ɗanɗanansa ya canza ko kamshinsa ya canza Allah ya ce to wannan ruwan mai tsarki ne kuma amma ba zai tsarkake ba bisa shahararren zance a mazhaba wace mazhaba hanbaliya haka yake a can jumhurin malamai ma jumhurin malamai min al-malikiyyati wash-shafi'iyyati wal-hanbaliyyati rahimahumullahu ta'ala duka sun tafi akan cewa duk ruwan da ya canza kala ko ɗanɗano ko ƙamshi da abu mai tsarki to wannan ruwan yana nan shi mai tsarki ne inda suga ce a sa lipton inda gishiri ne a kada kuka in omo ne a jefa riga yana nan za a iya amfani da shi abubuwa na tsarki ruwa ne mai tsarki amma fa ba za a yi abubuwa na amfani amma fa ba za a iya amfani da shi abubuwan tsarki ba ba za a alwala ba ba za a yi wakan janawa ba za a yi wakan haila ba فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره haka muka saba a malikiya a kashin kansa shi mai tsarki ne amma ba zai tsarki wannan sa ba to mala yace a mazhabar hanbaliya ma shine shahararren zance mala yace wa alal qawli sahihi amma fa akan zance wanda yake mai inganci huwa tahurun wannan mai tsarkakewa ne kaga shine ba a rikici an zo wajen eh li'annahu ma'un ma da saboda ruwa ne wa yadkhulu fi qawlihi ta'ala falam tajidu ma'an zai shiga cikin fadin Allah madaukakin sarki falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba kuma ba ku samu ruwa ba to sai ku yi taimama ba ku samu ruwa ba ma'an falam tajidu ma'an ba ku samu kowane irin ruwa ba an gane ko da haka ya shiga cikin kowane irin ruwa mala ya ce wali adamin dalili sanan da kuma rashin dalili a dali alantikalihi an tahuriyati wanda yake nuna ciratuwarsa daga tsarkaka a kawo dalilin da yake nuna wannan ruwan ya fita daga tsarki dan wani abu mai tsarki ya shiga cikin sa ya canza shi kawai shiga sai abu ce ba zai tsarka ba zai alwala ba ba zai wanka ba a kawo dalilin da yake nuna cewa ba daga tsarki ba baqiya halal asl da haka ruwa ya wanzu akan asali tunda asali shine halal to ya wanzu akan asali muna jiran ka kawo mana dalili akan cewa ya fita daga asalin na yace wa zalika annal ulama rahimahumullahu ta'ala yace yace saboda haka saboda malamai hakan ku ya faru ne saboda malamai Allah ya musu rahama ittafaqu ala naw'ain min anwa'il miyah sun yi ittifaki ne akan iri biyu ne na ruwa waqtalafu fi naw'i thalith suka yi sabani akan nau'i na uku sun yi ittifaki akan nau'in ruwa kala biyu amma sun yi sabani akan nau'i ittafaqu ala anna kullu ma'in taghayyara bin najasati fa huwa najasun sun yi ittifaki duk ruwan da ya gaure da najasa to najasa ne kamar tafaku kamar yadda na biyun suka yi ittifaki ala annal asla fil miyahi kulliha suka yi ittifaki akan asali a ruwaye dukkan su annazilati min as-sama'i ruwan da ya sauka daga sama wan nabi'ati min al-ardi da ruwan da ya bulbugo daga ƙasa wal jariyati da ruwa mai gudu mai gudu a cikin a cikin a cikin hanyoyin ruwa a magudanai warrakida da ruwa da yake kwance baya gudu baya motsi annaha tahiratun mutahhira ruwaye ne masu tsarki masu tsarkakewa haka suka yi ittifaki akan wannan ina na sabanin yake waktalafu amma sai suka yi sabani fi ba'dil miyahil mutaghayyira cikin wani sashe wasu ruwaye da suka canza bil ashiya'i tahira da abubuwa masu tsarki awil lati rufi'a fiha hadathun ko kuma ruwayen da aka dauke hadasi da su wa nahwiha da makamantan su hal hiya baqiyatun ala tahuriyatiha am la shin wai suna nan akan tsarkakewar su ko kuwa ruwan da aka fara shi zai hadasi ba ruwan da aka yi alwala misali an yi alwala sauran ruwan alwala ba sauran ruwan ba ruwan alwala wanda aka ba ruwa kamar na buta an yi an rage ba a'a ruwan da aka yi alwala da shi ruwan yana zuba yana komawa ciki an yi amma yana komawa ciki saboda talaucin ruwa sai ake ganin idan za a zuba shi a ƙasa to za a zo ana bukatar ruwa to a iya alwala ana mayarwa wani ma ya zo ya tasa alwalar yana mayarwa shin idan an yi alwalar an mayar ruwan ciki shin wannan ruwan zai yi wata alwalar ko ko ba zai yi ba ita ce mas'alar da mala yake ishara zuwa gare ta wasu suka ce ba zai yi ba me yasa suka ce an ɗauke hadasi hadasi kuma ai wani abu ne wani aibu ne ma'anawi yanzu aka yaye shi sai aka juye shi ana kuma ka ɗauka ka sake kuma du ka ce ya za ka ya za ka kawar da da abin nan ya za ka kawar da kazanta kuma da kazanta tunda yanzu an ɗauke wata kazanta ce ma'anawiya da wannan ruwan to bai kamata kuma ya samu wannan ruwan ya zama kuma zai iya sake ɗauke wata kazanta ma'anawiya su ta wannan fuskar suka kalli abu su malamai suka cewa ba abun da zai me ya same shi abin da ya same shi ai an ce ruwa sai launin sa ya canza ko dandanan sa ko kanshin sa me yayi matsalar anan kuma in ya canza din ma da me ya canza dan an wanke jiki da shi me ya canza shi ku kawo dalili kawai akan ba ruwa bane akare wa innana nastashibu fiha al-asla kama huwa sahih malai amma mu ji shi da faɗa na tashibu fiha al-asla mu za mu riko da asali ne akan waɗannan al'amura ruwan da ya canza da ababai masu tsarki da ruwan da aka ɗauke ɗaukake hadasi da shi mu za mu riko ne fiha a cikin su bis al-asl da asali kama huwa sahih kamar yadda shine zance mai inganci li adillatin kathira mala yake don dalilai masu yawa kaga nan mala ya sa kansa kawo dalili shi ma ya sha'awa kai da kace nasasibul asla kace kuma li adilla kasira da kai riko da asali ka kare dalili wanda yake dauke ka daga asali shi zai kawo dalili to amma wani lokaci idan dalilin yayi arha shine sai a faɗa haka li adillatin kasira saboda dalilai masu yawa yake laisa hadha mawdi'uha kuma nan ba wurin bane a ina ai ba ai ba karatu yake ba ai da wani abu daban ake yi eh nan mas'ala ake kawowa ai tarjihi an gane yace laisa huna laisa hadha mawdi'uha ba nan ne wurin ambatan waɗannan dalilan ba in ka bi shi a hankali zaka tadda shi yasa malam sa'adi Allah ya masa rahama wato in ka bi littattafansa kamar ibnu taymiya ne kamar ibnu usaymin wayannan malaman yan baiwa ne in ka takaita a iya wallafa wallafan su zaka yi malinta tsaf zaka yi malinta tsaf da haka Allah ya ba su iko suka yi ta rubuta ilimi suka yi ta bayanin ilimi ana rubutawa kuma ilimi wanda yake irin wanda ake bukata aw annaha sarat fi martabatin mutawassita bain at-tuhuri wan najis fa sarat tahiratan ghayra mutahhira mala yace aw ko kuma wasu suna cewa annaha sarat fi martabatin mutawassita wai afwan can da malam yace waqtalafu fi ba'd al-miyah al-mutaghayyira ko sun yi saɓani dangane da wasu ruwaye da suka canza bil ashiya'i tahira da abubuwa masu tsarki a willati rufi afiya hadathun ko ruwan da aka ɗauke hadasi da su wa nahwiha da makamantansu hal hiya baqiyatun ala tahuriyatiha aw annaha sarat kun gano karatun hal hiya baqiyatun ala tahuriyatiha shin wannan ruwayen suna nan a kan tsarkinsu kun gafa nan sakwata su kuma gaskiya ke su dama ruwa jam'i ne a wajensu mai komun su ce suwa ruwa shin ruwayen nan baqiyatun ala tahuriyatiha suna nan akan tsarkakewarsu au annaha sarat fi martabatin mutawassita ko kuma waɗannan ruwayen kaga wajen yawa eh mana ai yayi yayi wani yayi yayi ya gindaya wata jumla ce kafin abran da Oke, kun fahimci abin ba? Eh, wannan wa innana nasasifu fi al-asl itirafi ne ya gindaya jumla ce amma ƙarshen maganarsa da ya ɗauko tana gaba shine au hal hiya baqiyatun ala tahuriyatiha shin wadan ruwayen suna nan akan tsarkake wasu au annaha sarat fi martabatin mutawassita ko kuma sun dawo wani mataki matsakaici baina tsuhuri wan najasi tsakanin tsarkakewa da najasa fasarar tahiratan ghairu mutahhira sai suka zama masu masu tsarki ba masu tsarkakewa ba wannan yana yana yana jan hankalin ne zuwa ga saban da malamai malamai suka yi ruwan da ya gauraya abin da aka yi sabani a kansa ruwan da ya gaure da abu mai tsarki shin yana nan akan tsarkinsa ko ko ya koma wani mataki tsakanin najasa da tsarkakewa shine sabanin yana nan akan tsarkakewarsa ko ko ya koma wata martaba wani mataki tsakanin najasa da tsarkakewa wata martaba ce shine ya zama mai tsarki ba mai tsarkakewa ba sai zama manzila ce bainan najisi wa tahuriya yace wal istidlalu bi hadha al qawl dha'ifun jiddan yace yin dalili da wannan zancen da wannan ra'ayin ma dha'ifun jiddan yace mai rauni ne matuka ka zo ma kana cewa wai ka zo ma kana cewa wai a'a ya zama wata martaba ce martaba ce mutawassita bainan najisi wa tahuriyya fa sara tahiran ghayr mutahhiran tahirun fi nafsihi ghayr mutahhiran fi ghayrihi fi kaza yace wani istidlali ne dha'if jiddan me ya kai ka fa inna isbata qismin min al-miyahi yace tabbatar da wani bangare na ruwaye la tahurun wala najisun shi ba mai tsarkakewa ba shi ba najasa ba mimma ta'ummu bihi balwa abu ne irin wadda ta'ummu bihi balwa wato wato bukatu bukatu suka suka suka suka mamaye shi imma abu ne wanda ya damu kowa shi ne ta'ubu libarwa shi abu ne wanda ya damuwar kowa mimma ta'ummu bihi balwa yana daga abin da yake damuwar kowa wa tashtaddul hajatu wad daruratu ila bayanihi kuma bukata da larura sun tsananci zuwa ga ai bayaninsa falau kana sabitan da akwai ya tabbata la bayyana shari'u bayanan sahihan da shari'a ta mana bayaninsa bayani wato ingantacce qati'an lin niza wanda zai yanke jelar sabani kuma shari'a bata ce komai ba kai kun gane magana malam kuwa fa ulima anna as-sawab al-maqtu' bihi malaka daga nan sai aka san daidai din da yanki ake babu saba daidai din da babu shakku a cikin sa nan al-maqtu' ba rashin sabani ba rashin shakku al-maqtu' bihi wanda ba shakku a cikin sa anna al-ma'a qismani ruwa kala biyu ne kadai tahurun wa najasun ko dai mai tsarkakewa ko najasa ba wanda tsakiya eh ya ce in akwai na tsakiya yadda ake da tsananin bukatuwa zuwa ga saninsa da tsananin larura zuwa ga saninsa da shari'a ta yi bayani cewa ko ruwa a tsakiya da haka abin da nasu suke magana a kai shine ko dai ma'an tsahuran ko kuma ma'un najis amma wani ma'un tsahir eh to kamar ya to wannan mas'alar tana da hatsari sosai sai dole sai a fahimce ta tana da hatsari sosai wanda ba su fahimce ta ba sai su je su ta lola da coca cola da fanta a ga hansan masu yawwa yawwa to wannan kuskuren fahimta ne malam da yana raye ba zai ganka kana alwala da fanta ya halatta maka ba haka yake nufi ba abinda mas'alar take nufi malamai sun yi magana akan ta kamar imamun nawawi cikin kitabul majmu' ya yi magana akan wannan mas'alar ruwan da ya canza wannan ruwan da ake magana a kansa canzawa ce kala biyu canzawa ce kala biyu akwai canzawa irin wacce take fitar da shi daga sunan ruwa to shi da malama ruwa bane magana ruwa muke shi sa malam bai magana akan wannan ba canzawa da take fitar da shi daga sunan ruwa ya zama zobo ya zama coke ya zama fanta ya zama sprite ya zama kaza ya zama kaza ya zama shayi to wannan dama ba ruwa bane mu akan ruwa muke magana an fahimta to karka taba kawo wannan a ranka ana maganar ruwa kawo coca cola ko kawo fanta ko kawo ba maganar ruwa ake ba wannan kuma sunansa coca cola da haka ba irin wannan canza ba ake nufi ba zancen ma ka ce wannan ruwa ne ya canza bai taso ba sunan ma ba ɗaya ba ne to shi kenan sai ɗaya canzawa ɗaya canzawan shi ne ya canza ɗin amma yana nan da sunan ruwa ya canza ɗin amma yana nan da sunan ruwa yanzu wannan zai fito muku fili in na buga muku misali da alim maganin ruwa ruwan da jirgin da aka je aka jefa mata alman maganin kashe kwari ko kashe tsutsotsi na ruwa ko a water board aka je aka sa magani a ruwa famfo ya zo yana zuwa da da wannan abin din ka ji shi kumfa ko ka ji wannan wannan kes ko chemical a cikin sa to idan muna tare da jamhurin malamai fa malikiya shafi'iya hambaliya to ruwa mai chemical ba zai alwala ba domin ya canza an gane ko to wannan fahimtar ce malam yake cewa a wani dalili za a ce ba zai alwala ba har da chemical din nasa ba ruwa ba ne ruwa za a kira shi to tun da ruwa za a kira shi ai shari'a ruwa ta sani kawai idan ya canza ya fita daga ruwa da ba za a ce masa ruwa ba idan kuma za a ce masa ruwa to canzawarsa ba za ta hana shi sarkakewa ba kawai a ina matsalar take shine ruwa ne ko ba ruwa ba in ya fita daga sunan ruwa shi ke amma in yana nan a ruwa to wannan abin da ya canza shi najasa ne shi ma zama najasa ba najasa ba ne go ahead jama'a an fahimta Daka yanzu idan idan ruwa misali yaro ya je ya ci abinci sai ya je ya sa hannu a ruwa ruwan sai ya maiko sai aka ɗaji ƙanshin romo ba a ruwa za a ce masa ruwa ne ko romo ne wannan ruwa ne shine ma ya ce kawai alwala da shi in ta kama a wanka a wanka da shi me a ciki wannan fahimta ce ta abu hanifa da Allah masa rahama sauran yan uwansa a himmatul arba'a su uku ba sa tare da shi akan wannan fahimta tun da ta amma daga baya su shekul islam ibn taymiya suka zo suka ɗauki wannan fahimtar ta abu hanifa suka goya mata baya kafin su masu ibn hazm suka goya mata baya har a baya bayan nan su malam usaimin su su su malam bin baz su su su shi wannan mai littafin shi malam sa'adi kafin su dukka sai aka dawo ake fahimtar wannan fahimtar ba ta abu hanifa ta fi kusa da daidai a rage wa kai wahala an gane ko yawwa da haka idan babu wannan fahimtar me za ku ci akan wannan ruwa mai chemical kamshin ya canza sannan ana za ka ji ɗanɗanen sama test ɗin sama ya canza to kaga kenan zai zama tsahirun ne zai rubuta za a yi amfani da shi kamar da yake a malikiya fil adati wala yusawal fil ibadat a iya yin miya a iya dora tuwo da shi amma ba za a rola ba za a yi wankan janaba ba alhalin zance mai inganci ba haka bane malam yace a ina aka samu wannan tsahirun gairu mutsakir eh na tsakiya shi wai mai tsarki ne amma ba zai tsarkake ba ba zai tsarkake wani shi a kashin kansa mai tsarki ne amma ba zai tsarkake wani sa yace ina aka samu kawai inda yana da tsarki da kawai zai tsarkake wani sa a ce sallaka in kai ta inganta amma in ka ja sallah ba ta yi ba ya akwai irin wannan a wajen jumhur malamai gashi nan malikiya yaro in yayi sallah sallar sa tayi amma in ya ja ba ta yi ba bawa in yayi sallah juma'a tayi amma in ya ja ba ta yi ba to ina aka samu haka eh al-aslu anna man sahhat salatuhu fi nafsihi sahhat ma'a ghayrihi duk wanda sallar su za ta inganta a ƙashin kansa to in ya ja wani mata yi an gane? ana ganewa to kuma lokaci ya riga ya kure za mu hakura daga wannan gaba insha Allah ta'ala abin da muka daidai Allah ka tsara mu cikin lada abin da kuskure Allah gafarta mini wa sallallahu alaihi wa sallam النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته